الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لتنين sha uku ga watan ramadan ko hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka yi ittifaki ba tare da wani hujja ko dalili ba kamar yadda suka faɗa muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani aya ta 81 a shafi na 218 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين na'am kamar yadda muka sani tafsirin mu yana gudana kafin mu shiga tafsiri ko muna kawo waɗansu matsaloli da suka shafi na zamani game da azumi musamman kuma matsalolin da suka shafi ababen da ke karya azumi waɗanda an kai saɓani a kansu ko waɗanda an kai ittifaƙi na zamani muna kawo su a jiya mun fara bayani kan ababen da suke shiga cikin jiki shin suna karya azumi ko ba sa karya azumi ta hanyar hanci mun kai bayanin qatratul anf wannan dan magani da ake digawa wanda kuma mun ce wadansu malamai sun ce yana karyawa amma zan ce mafi inganci in dai ba mutum ya zuba maganin da yawa ba kuma koda ka zuba maganin ya zo cikin makoshi ka taro shi ka zubar da shi azumin ka bai kare ba mun gane ko sannan kuma ai shi magani ma asalan ba wai abin nan abinci bane ko abin sha don haka dai a takaicin takaitawa inda ba ka bari ya wuce ba ko da ma waɗanda sun ka ce to inda bai wuce ba ai daga makoshi ai ba zai karya azumi ba ban sani ko mun fahimta ba tunda cewa yi wa baligh filistin shaq illa an takuna sa'iman kaga cewa kai kai matuƙa wajen shakawa shine hujjar su illa an takuna sa'iman to ai illa an takuna sa'iman zakai istinshaqin mubalaga ce ba zakai ba to shi ma maganin sai ka ɗan ɗiga kaɗan kada ka yi mubalaga wallahu alam mas'ala ta biyu ƙarƙashin wannan muka kawo mas'ala ta gas al-oxygen ina al-oxygen abinda ake sama mutum na taimaka mishi wani lumfashi ana sama yara shi ana sama tsofaffi ana sama mutane idan sun yi accident shi ma muka ce wannan baya mi baya karya azumi ko ba ka nan bane ita ce mas'ala ta biyu da muka kawo ƙarƙashin wannan sannan sai mas'ala ta uku a ƙarƙashin wannan shi ne abinda ake kira bakhahul amf an gane ko shi ma wanda mun ɗauke shi mun ce bakhahul amf shi ne wato wani abu da ake iya sawa don a shaƙa an gane ko ta fuskar hanci don saboda a samu wani lokaci in hanci ya toshe ko ba haka nan bane akwai abu da ake sawa ɗan shaƙa ɗan shaƙa ko ba ka dan bari ko kuma a koda wanda za a fesa magani cikin hanci saboda ya isa ta cikin jiki shin wannan yana karya azumi ko baya karya azumi malamai suka ce a'a wannan iska ne shi ko iska dan ya wuce ta cikin hanci ya ba ba a cewa abin nan ya karya azumin mutum ba sani ko mun fahimta ba shi ko wani da ya ga abu sai ce a kai kai kai kai turawa su su yi abu ka fesa shi kuma ka ce azumin ka bai kari ba ya kari a to ina ruwan mutane mu ina fata an fahimci to yanzu matsalar da za mu ɗauka a yau ƙarƙashin abinda yake da alaƙa da hanci shine gazu takdir wal banj in an ce gas dai kalma ce wadda ta larabawa ce a takdir kuma an gane ko kalma ce tana nufin wato kamar abin da bahaushe ke cewa kashe jiki akwai lokacin da dan adam yana son a yi mishi wani magani to jikin dan adam yana jin ciwo to sai a yi maka wata annura ko a waɗansu hanyoyi yadda wurin zai zamanto baka jin ciwo a lokacin da ake maka aiki to shi ake kira at-takhdir akwai al-khidru ita ce budurwa at-takhdir kuma sai ya zamanto mi sai ya zamanto kai budurwa a gidanta amma galibi in kaga at-takhdir yana nufin kashe jiki wal banju da banju mun san banju da larabci kaga wani bai san banju ba al banju wani abu da ake cewa kokain kun san kokain kokin ita al banju alarma shi ya sama mutumin da an ka kashe masa jiki aka mashi wannan allura sai kaji an ce khuddira aw bunnija bannaja yubanniju tambijan alarma shi kokayin da muke gani mu rike da kyau asalin shi asalin shi ba kwaya bane icce ne wanda ake shuka ake yin magani da shi musamman ana yin wannan allura wadda ta kashe jiki in ana so a yi mutum fashi ya zamanto an yi masa baya jin raɗaɗi shi iccen asali ana noma shi ne don wannan anesthesi za mu zo bayani kan shi to suko matsiyata an gane ko yanzu da shi yasa kasar afghanistan tana daga cikin kasashen da suka fi noma shi a duniya turawa kullum yanzu da gwamnatin abin nan ta kwaɗi 'yan taliban su ne suke da mulki sai an ka ce wai 'yan taliban da wannan ne suke samun arziki alhali kafin zuwan 'yan taliban ai ana noman shi ana kai muku kuna yin allurai da shi me yasa ba ku ce saboda ku bata gwamnatin 'yan taliban ku ce 'yan mafiya ne muna ganewa da kyau to sai mun yi hattara saboda sharrin turawa yana da yawa to shin wai menene hukuncin gas shine wato wani lokaci ana son a yi maka aiki allura za a yi to amma yanzu turawa akwai ci gaba da an ka samu akwai wani abu da za a baka a hanci sai a fesa ma fes yan mintuttuka kaɗan kawai sai jikin kai koma duk inda aka taɓa baka jin ciwo to shin wannan idan an kai mutum shi ya karya azumin shi ko bai karya azumin shi ba na fata an fahimci malamai suka ce gas dan ya shiga cikin hancin mutum baya karya azumin sa dan haka likitoci in sun kai ma wannan to babu wata matsala an gane ko to yanzu sai kuma matsaloli biyu sun ka shigo karkashin wannan wanda dole ko da agurguji na sai mun yi bayanin su shine wannan takdirikin tunda mun yi bayanin takdir wanda ake fesawa a kashe ba mutum jiki ba sai an yi allura ba an gane ko to yanzu kuma akwai at-takdirul jaf shi ko saboda takdiri zamu kawo shi ba dan saboda shi ta hanci yake ba amma mas'alar takdiri ta kawo shi abinda ake cewa at-takdirul jaf ma'ana kashe jiki amma jaf busashe abinda yake busashe sun ka ce shi ne wato yatimmu idhalu ibratin jafa wata allura ce jafa ba irin waccan allura mai ruwa ba allura ce wadda take busassa allura ila marakizil ihsas zuwa ga marakizil ihsas abubuwan da ke kai ihsasi ga dan adam tahtal jildi karkashin fata an gane ko fatastahithu nau'an mu'ayyanan min al-ghudad wannan arura da an soka sai ta zaburar da waɗansu sinadarai cikin jikin mutum sune al-ghudad kenan ala ifrazil morphine at-tabi'i sai morphine tabi'i ya fita daga cikin jikinka sai da manto baka shi to shin wannan annura tana karya azumi ko ba ta karya ita ba fesa ake yi ba annura ce musamman galibi mutanen China su suke yin ta da an zo sai a dan soka ba ita ana dan soka ma irin tuttuka kadan jikinka ko ina aka taba baka jin ciwo malamai suka ce wannan ba ci ba ne ba sha ba ne ba shaƙa ba ne ɗan abu ne an ka soka ma da haka nan na duk mutumin da ya tainu ma ƙaya ta soke shi azumin shi a kai don haka dai azumin ka yana nan in an gima irin wannan mun gane wannan da kyau eh ka san wani gane a yi mai da abin da yake rufi sai kuma matsala ta ƙarshe ƙarƙashin wannan wadda waccan ta jawo muna ita shine at-takhdiru bil huqan alhukan jam'i ne na hukna ita ce allura shi me hukuncin a yi ma mutum takdiri da hukna an gane ko to sai malamai sun ka ce alhukan kamar a yi ma mutum a- a- shi takdiri kala biyu ne akwai a takdir an gane na alhukan almaudi'i daga maudi'i kashe sashen jiki kan litha misali kamar litha wal'adala in an ce allitha shine wato dasashi ko dasashe wasu na ta dasashi naman da ke rike da haƙura ya rasu a mutum operation wani kusa sai a masa ya allura wanda daidai wurin shi ake kira at-tahdir al-mawdi'i nan allitha wal adala ko ko ai maka shi a cikin wani adala in an ce adala jami'in shi adalat sun ka ce kullu asabatin yuhitu biha lahmun dukkan jujuyoyin da nama ya kewaye su an gane ko sai a ce kamar wurin da akwai nama dambalallen nama a cikin jikin dan adam sun ka ce bi haithu yahduthu inqibadu alyafihi harakatul jismi an gane ko wannan damtsen alyafu jam'i ne na leaf shine kamar a ce kibabe ko a ce tsawo ma'ana tsokar dan adam kamar abin nan take kamar eh, akwai tsokar da kaga kamar tsawo-tsawo take to tunda akwai abin da an daure da ita idan aka daure waɗannan jijiyoyin za ka ga kamar miskil abin da muke cewa miskil wannan ya taru to wannan shi ake kira adala jam'in sha adalat to sai a zo daidai wani wuri sai a yi maka allura saboda ana so a yi maka aiki daidai wannan wurin to shin wani meye hukuncin wannan wannan allura idan an kai maka ita don a kashe sashen jikinka malamai suka ce ba ta karya azuminka muna ganewa da kyau mutum ya yi aksidan misali a kafarsa an je an kai shi gidan likita an yi annura daidai inda ya jimo a kafarsa an yi masa aiki azumin shi yana nan sai kuma abinda suke kira at-takhdirul kulli yan an ce at-takhdirul kulli shine zamanto an yi maka annura wadda ta kashe jikinka gaba daya ba wani sashe na jikinka ba shine suke kira da faransanci anesthesie générale an gane ko da english kuma suna kiran shi complete anesthesia an gane da kyau kaga anesthesia da anesthesia duk uwa ɗaya uba ɗaya dubara ce kawai an gane ko to shin ya halatta a yi ma mutum shi ko ko bai halatta ba ina fata an fahimce ni saboda mi an ka ce alkulli saboda lokacin da za a yi maka shi baka san inda kake ba in an yi wa mutum ɗan adam anesthesia general bai san inda yake ba to sai an kai kiyasin shi akan mi akan mutumin da yake ya suma almuhma alaihi wanda ya somi shin yanzu mutumin da an kai ma anesthesi gaba daya akwai azuminsa ko babu waɗansu malamai suka ce to idan mutum ya yi sahur ya ɗau azumi sai an kai mishi bayan sahur an kai mishi anesthesi idan anesthesi kin nan da an kai allurar kashe jiki an gane ko har lokacin shan ruwa ya yi bai motsa ba ma'ana ta canye wannan lokaci suka ce babu azuminsa sun ka ce dalili don an ce ya zaɓo shahawatahu wa ta'amahu min ajili ya bar da abincin shi da shawashi saboda ni alhali ko shi ko tun da ya sahur da an kai mai wannan annura tana yawa aikin zai yi tsawo ai shi bai ma sai inda yake balle ya zamanto ya bar abincin shi ya bar shawashi muna ganewa sun ka ce babu azuminsa amma waɗansu malamai musamman malaman hanafiya an gane ko da wasu daga cikin shafi'iyya sun tafi cewa mutumin da ya somi ma'ana ka yi sahur sai ka somi ko ko mutumin da ya ya- ya suma bai falka ba sai bayan mi sai bayan an sha ruwa sun ka ce azumin shi yana nan dam an gane ko sai sun ka ce to kenan wanda aka yi ma annura bayan yayi safar ai yayi niyya to niyyan nan da yayi ita ce take abokantakar shi har lokacin da an ka sharuwa dan haka tunda ya dauki niyya akwai azumin sa kaji sabani da malamai to dan haka dai mu ba ki abin da mu ce wallahu a'lam cikin su sai ka zabi ra'ayin da ka dauka sai kai tayi don wani shirin ɗaya kai a ce an zabi ra'ayi kaza ya zo shi kama mutane hari to kaji ra'ayukan da malamai sun ka sun ka kawo cikin su ka dauki wanda ya baka ita tahiya والله أعلم ما لم مساكي ميتاوا نعم
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نعم Allah ce falamma alqaw lokacin da sun ka jefa mun faɗa cewa ajiya akwai abubuwan da an ka shafe domin qala lahum Musa alqu ma antum mulquna ko ba haka nan bane annabi Musa ce ku jefa abin da za ku jefa an gane ko jiya mun faɗa cewa malamai sun ce nan alƙu annabi musa ya yi umarni da sihiri shi ko yin umarni da sihiri kafirci ne wasu sun ka ce a'a saboda ko ya ce ko bai ce ba yi za su yi amma na ana son a san wa zai fara don suna sun ka ba shi zaɓi ƙaru ya musa in ma an tulƙiya wa in ma an na kuna awwala man alƙa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a saboda da ya ce alƙuma an tumulƙuna littahƙiri dan ya kaskanta su ne ba dan yayi ne su yi sihiri ba an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a saboda gaskiyar shi ba za ta bayyana ba sai sun jefar shi yasa ce alquma antum mulkuna waɗansu kuma suka ce a'a saboda shi ba a fara yi masa umurni da shi ba tunda wahayin Allah bai zo ba sai ce alquma antum mulkuna waɗansu kuma suna ganin a'a ai su masu sihiri a wannan lokaci matsayin mi suke kahirrai ko ba kanan bane to da an ce musu alquma antum mulkuna ai kahirin ne ba wani kahirin da sake zama kahirin ba da ba kahirin ne ai ba sani ko mun fahimta ba da haka dai akwai maganganu da malamai da dama karkashin irin waɗannan ayoyi kuma kadiba cikin usulul fiqh babul amri shin umurni ma'ana nawa yake dauka cikin 30 din nan da wani abu da aka faɗa shin cikin su nan wanga umurnin wace ma'ana yake dauka kai dalibin ilimi wanda baka son ka karanta usulul fiqh da sauran ka'idodi na ilimi to falamma alqaw lokacin da suka jefa qala musa sai annabi musa yace ma ji'tum bihi sihr ko ba haka dan bane mun fada jiya akwai qira'o'i guda biyu ma ji'tum bihi sihr akwai kuma ma ji'tum bihi as-sihr mun gane wannan da kyau qira'a ce ta abu amr ibn al-ala al-basri an gane ko kuma qira'a ce mutawatira sannan kuma eh abin nan ƙira'a ce ta abu ja'far al-madani ma ji tun bihi asihir sai malamai suka ce to asihir ɗin nan an gane ko tambaya ce kenan sai malamai sun ka ƙaddara mubtada wasu sun ka ƙaddara khabar kenan ma ji tun bihi asihiru sun ka ce asihiru huwa waɗansu malamai suka ce a'a a huwa sihiru amma ma ji'tum bihi jiya na faɗa waɗansu malamai suka ce ma mausuliya ce kenan allazi ji'tum bihi as-sihr kenan waɗansu malamai suka ce kuma ma istifhamiya ce sai shi zaman to kenan bi ma'ana ayya shay'in ji'tum bihi yanzu mi kuka zo da shi as-sihru sihiri ci sihiri za ku zo da shi ina fata an fince ni to kaliba cin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo aujuh na i'rab masu yawa ba mu iya kawo su amma muna faɗa ba dalibin ilimi wanda yake so sai ya je ga abin da an ka faɗa to da annabi Musa ce ma jitum bihi sai sai ce inna allaha sayubtilu tabbas Allah zai bata sihiri an gane ko tabbas Allah zai bata wannan sihirin kaga jiya mun faɗa a sheikh al'allamatul ƙur'ani muhammad al'amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ya ce nan annabi musa ya ce inna allaha sai mutilo tabbat allah zai bata wannan sihiri to amma ba a faɗa ba shin abin ya ɓace ko mai ɓace ba yana daga cikin tafsirul ƙur'ani bil ƙur'an in ka diba cikin muqaddima ta adwa ubayni ya kawo aujuh na tafsirul ƙur'ani bil ƙur'an yana daga cikin su a faɗi abu zai faru an gane ko sannan a wani wuri sai a bayyana shin ya faru ko bai faru ba amma in an ce Allah ne ya ce abu zai faru to tabbata zai faru mun gane ko amma in an ka ce abu zai faru a cikin Qur'ani amma ba Allah bane ya ce to nan sai an nemo in ya faru ko bai faru ba dan duk wanda ya kudi in ba Allah bane tana iya tashi amma Allah na in ya kudi ba ta tashi an gane ko kaje ce sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha ai ba a kawo inda sun ka fada ba amma tabbas din sun fada muna ganewa sai kuma mi sai Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna can cikin abin nan sai ce kuma wa qala alladhina ashraku sun fada to haka irin wannan inna Allah sayubtilu tabbat Allah zai bata shi ba haka annabi Musa ya fada ba kuma tabbat Allah ya fada shi Allah ya bata sihirin fa waqa al-haqqu وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين mun ji wannan da kyau shi yasa abin ba shace faɗi bane yadda yazo haka za a faɗi shi don mi sace inna allaha la yuslihu amal al mufsidin allah baya gyara aikin al mufsidina waɗanda suke mabannata kenan na alaran ma al-mufsidina Allah ma akwai mas'ala guda biyu ko ya daga malam abdullahi a tunda kai nisa yanzu bari mu bari mu dawo zuwa ga malam abdullahi malam abdullahi an ce inna allaha la yuslihu amal al-mufsidina amma ba a ce wal mufsidati ba ah a ba mu amsa akwai taglibu kenan duk mabannata maza da mata Allah ba zai ba Allah ba zai gyara aikinsu ba ina fata ana fahimta ta kadiba cikin majallatut tadabbur da ake kira majallatut tadabbur wannan majallatut tadabbur abin na a adadinta na tara an gane ko sun kawo yadda ake istinbatin mas'aloli na balaga karkashin qira'at na alqur'ani to in ka diba daga shafi na 44 zuwa shafi na 45 an gane ko sun zo wajen bayanin jumla al-murakkab an gane ko al-murakkab in an ce al-murakkab ana nufin jumla khabaran kana au insha kenan jumla khabariya ko jumla insha'iyya muna ganewa in an ce jumla khabariya ita ce ta bada labari insha'iyya kuma wanda ba a iya cewa kai ƙarya ko kai gaskiya to imma jumla fi'iliya wa imma jumla ismiya an gane ko da khabar khabar yana iya zamantowa jumla mi ismiya kuma yana zamantowa fi'iliya haka insha yana iya zamantowa mi jumla ismiya yana zamantowa mi jumla fi'iliya to nan jumla ismiya insha'iyya da an ka ce ma ji'tum bihi ma ji'tum bihi sihr wa taqdiru as-sihru huwa ma ji'tum bihi kenan jumlatun ismiyatun sannan mi insha'iyya domin in ka kaddara asihru al-istifhamu min adawati al-insha to kaga lokacin da za a zo a ce akwai jumla fi'iliya khabariya jumla fi'iliya insha'iyya jumla ismiya khabariya jumla ismiya insha'iyya sai ka rikice ka rasa ko menene ake nufi da ma'anarsu al-muhimmu dai nan inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah ba zai gyara aikin mabannata ba aran muka ce ba a ce wal mufsidati ba mun kare da wannan ko to me yasa kuma akwai wani abu guda an gane ko me yasa an kai amfani da sifa an ka ce al-mufsidin mun gane ko me yasa saboda dibo ba a bukata sai an kawo suna duk mabannaci wanda sifar ta tabbata akan shi shikenan an huta kuma sai a yi kiyasi dun mabannaci a jiya a yau a gobe a jibi a gata Allah ba zai gyara aikin shi ba sai kuma abu guda ana ramba ka'ida ce cikin usulul fiqh da usulul tafsir Allah bai Allah bai gyara aikin mabannata Allah yana gyara aikin su wane ne nagari duk wanda ya aiki nagari to Allah zai gyara aikin shi to wannan sai ka ɗauki mafhumuhu mafhumul mufsidina inna Allah la yuslihu amalal mufsidin mafhumul mukhalafa a inna Allah yuslihu amalal muslihin shi yasa in dai kai aiki nagari to Allah shi zai gyara al'amarinka ina fata an fahimce ni wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala inna la nudhi'u ajral muslihin Allah ba zai tozartar da aikin su ba ko suna dare ko sun mutu Allah zai gyara ayyukan su shi yasa duk wanda kaga bayan tafiyar shi al'amura sun ci gaba ana tafiya lafiya lau to wannan mutumin muslih ne yayi ma Allah subhanahu wataala aiki ina ganin wagga ayyuka barta haka mu je Allah rama gaba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa na'am ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون na'am kamar yadda tafsirin mu yake gudana abinda muke farawa da shi in mun samu dama shine mi ilmul munasabat mu ga cewa an faɗi munasaba tsakanin mi tsakanin aya da aya idan hakan ya samu ko ba haka ba to da an ka ce wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimati wannan duk yana daga cikin mi abinda annabi Musa ya faɗa kenan qala Musa alqu ma antum mulqun wa qala Musa wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimati da in ba haka an kai ba zaka gane ba an ce ma azafi na wace ce kai ni azafin na ban gane inda ka saba gaba ba amma an ka ce ma yana daga cikin abinda annabi Musa ya faɗa kenan sai zaman to istimrari na ta maganar da annabi Musa ya faɗa ina fata an fahimce ni to wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi bari mu koma cikin jalali mu ga ya kawo wa yuhiqqu yace yuthbitu ko Allah zai tabbatar kaga ashe tabbata ba Hausa bace larabci ne ah sabata sai ya ce tabbata koko na gani don haka duwa ina ba ta mafice ni katifa ba hausa bace larabci ne katifa sai ce katifa na ba ta mafice ni to bari mu bar su haka nan te bari mu wadi haka nan wa yuhiqqu yuthbitu Allah zai tabbatar kenan wa yuzhiru kuma Allah zai mi zai bayyana ita kalima ta azhara tana iya daukar bayyanawa sannan tana iya daukar mi rinjaye suwa don haka kuma galibin abin da ya rinjaye ai zai bayyana to shine wa yuhiqqu ay yuthbitu wa yuzhiru Allahu Allah zai bayyana alhaqqa gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa bi mawa'idihi da alƙawullansa dama Allah yayi alƙawalin zaimi zai taimaki gaskiya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ko ba haka nan bane wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha la qawiyyun aziz wala yuflihu as-sahiru haithu ata Allah ya faɗi wannan bil mantuqi wal mafhum domin da Allah ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kaga ba za mu zo tartar da shi ba kenan wanda ya mummuna aiki Allah ba zai taimake shi ba shine mafhumi kenan na to qur'ani yayi amfani da al mantuq da al mafhum wajen mi wajen nuna Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi in ko Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi kenan zai watsar da mi zai watsar da ƙarya بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين مفهومه أن الله ليس مع الكافرين sai ka wallahi ka'idodin nan na ilimi in baka gane su sai ai wasa da hankalinka mu muna dan ba da misali ne don mu gane Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi kalimominsa mun kawo kalimominsa waɗanda Allah ya faɗa walau karihal mujrimun dama kuma mun faɗa kalimomin Allah mawdu'i ne Qur'ani kana iya dauka la tabdila li kalimatillah qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in da sauransu ga sunan dai sai ka hahada su kai maudu'i a alƙur'anance in ji ɗan ƙur'ani yuna to walau kari hal mujirimun ko da mujirimai sun ce ba sa so sai Allah ya tabbatar da haka ina fata an fahimci ni wane ne yake kyamar gaskiya shi ne mujirimi ina fata an fahimci ni mutumin da yake mujirimi to shi ne yake kyamar gaskiya to don haka dai Allah zai tabbatar da gaskiya ko da mujrimai ba sa so idan muka duba cikin wani littafi alqawaid al-usuliyya al-mu'aththira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd 'ala al-mukhalifin fiha a safha ta abin nan 516 an gane ko sun kawo wata mas'ala 216 afwan ba 500 ba an gane ko shine cewa mun san daga cikin ka'idodin usulul fiqh akwai abin da ake ce ma saddu dhara'i ko ba haka nan bane saddu mi adh-dhara'i to shakafa wanda malikiya sun fi kowa cikin malamin fiqh amfani da wannan ka'ida asalin kalma ta as-saddu shine a toshi an gane ko adh-dhara'i jam'i ne na dhari'a wa hiya al-wasila kenan a toshe kafa in an ce sadda dhari'a da larabci ana nufin ya toshe kafa الوسيلة والطريق إلى الشيء واصطلاحا هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور ka rike ka ji saddun zara'a akwai shi cikin qur'ani akwai ayoyi ba kan shi zamu magana ba amma wata rana zamu zo kan shi mu fitar da masaloli na fiqh gurgurdun abinda lokaci ba suwa mu fitar da nami na kuma aqida to na aqidan guda yau zamu aiki da ita kawai sauran sai mu bari shine almas'alatu allati zahiruha al-ibaha abu ne zahirin shi halatti ne muna ji da kyau wa yutawassalu biha amma ta wannan hanyar za a kai a samu dama a bage a bige da ila fi'lil mahzur a aikata abin da yake haramun mahzur zur da za'un ba da zalun ba in an ce mahzur da zal an gane ko ko zalun abin tsoro an gane ko daga hadira yahdharuni ko ba ka ba shi ko mahzur da zodi alaramma zodi in ka wuce damu sani sai zodi an gane ko to shi ko almamnu'u unzur wa ma kana ata'u rabbika mahzura nan mahzura da za'un ne ka take diba ban mahzura bane da zalu amma mutanen mu dubu guda suka yi to abu ne gashi dai zahirin shahalat ne amma in an ka bi shi sai aikata haramu shi yasa ɗaliban ilimi da suke bin wasu ƙa'idodi in an ka sai a ce to ai nafsi ya ce abu kaza halat ne ko ko ya ce abu kaza haram ne sai a ce a'a in dai abin da yake halat za a yi amfani da shi a ƙetara zuwa ga haram sai a yi sai a hana shi malamai sun fi ka sanin abin da annasi amma bari mu bada misali sai malamai sun kai amfani mas'ala hudu ya kawo amma guda zan kawo sai sun ka kawo tahrimu ta'allumi sihiri ya haramta mutum ya koyi ilimin sihiri walau lam ya'mal bihi ko da bai aiki da shi ba ko sa akwai daga cewa ai kana iya koyon sihiri dan saboda ka gane yadda shike da kaza da kaza sai su fake da ayar waccan waye abin nan waye fa yata'allamuna minhu ma yafariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wancan tarihi ake bayarwa a cikin shari'ar mu ba a yadda da wannan ba muna fata an fahimce ni to sai malamai sun kace to da aiki an kai shin mutumin da ya koyi sihiri ya kafirta ko bai kafirta ba da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa wanda ya koyi sihiri kafiri ne domin ayoyi wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna nas as-sihr kaga wa ma kafara sulaiman sun kace ba a ce wa ma sahara sulaiman ba sannan an ce menene wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum shanqidi yake cewa yana daga cikin abin da zai nuna maka koyon sihiri haramun na don an ce in ka koye shi cutar da kai da zai yi bai da wani amfani alhali ko haram ma akwai wanda tana da dan amfani wani lokaci yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas to shi wanda Allah ce ma yadurruhum wa la yanfa'uhum to abinda koyon shi cuta ta zalla sheri na zalla ana ramma to koyon shi ya halatta bai halatta ba ina fata an fahimce ni to kaji dai abinda shi shaukani ya kawo akan wannan magana da ka kawo akwai kuma ta shankidi amma waɗansu daga ciki ka ce a'a la yakfuru bi mujallad ta'allumi sihri ma lam yakun fi itiqadun aw amalu ma huwa mukaffir wasu sunka ce a'a in dai mutum ya koyi sihiri matukar bai yarda da cewa sihirin yana tasiri ba kuma bai je ya aikata shi ba sai dai ya ji an ce abu kaza in an hada da kaza yana ba da kaza abu kaza in an hada ga ji na yayi to nan ba za a ce kafiri bane sai in ya yadda da abin da shi mai sihirin ya faɗa koko ya je ya aikata abin da mai sihirin ya faɗa nan sai da manto mi sai da manto ya kafirta ana ran makaji abin da waɗansu malamai sun ka kawo an gane ko shi yasa sun ka kawo magana imamun nawawi wa amma ta'allumuhu neman sanin ilimin sihiri wa ta'limuhu da sanar da shi fa haramun haramun ne fa in tadammana ma yaqtadi al-kufra kafara in ya kumshi abin da ke tare da kafirci kafirci ne wa illa fala in ba haka ba za a kafirtar ba dan kaje yanzu kana sauraren wani mai sihiri ko nan yanzu sai mu ji masu cikin TV ko radio wani mai sihiri na cewa ai an kai kaza zai bada kaza an kai bada kaza zai bada kaza to kaga wannan ai in ka yadda da shi ne zaka zaka samu matsala amma don kaji wannan bayanin ya shiga tanan ya fita tanan ai bai ka kafirta ba ina fata an fahimci ni almuhimmu sai malamai sun kace an gane ko ka'idar da za a amfani da ita wajen a hana maka koyon sihiri mu koma zuwa ga ka'ida usuliyya al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin wa huwa yuqarriru tahriru ta'allum as-sihr sai ce wa lam yu'mal bihi yace inna ta'allumahu waɗanda suke kawo hujjar wai cewa kawai yace shi ai koyon sihiri qad yakunu dhari'atan lil amali bihi yana isa kai aiki da shi mutum na ya koyi yadda ake yin kuɗi amma yana da kuɗi yau sai ta buge shi ran nan suka ga ya tuna ce a an ce hoye an yi kaza da kaza za a samu kuɗi sai shi shi ko ba karan bane mutumin da ya koyi sihiri sai an so na da adawa da wani da lahiya lawake sai samu matsala da yawa daga cikin ba masu iddia'in sunna in sun ka shiga siyasa karshen za su komawa sai su koma bin bokaye ina fata mu ce ni to kaga in ya iya sihirin ma ai ba su yaje wajen wani ba ba sani kuma fahimta ba da yawan 'yan ustazan da ke takama da ustazantaka in sun kaga budurwa mai kyau sai ka iske an ceto harkar nan ha sai ka wai dan ustazu mai koyar da aqida kitabut tauhidi da sauran littattafan sunna as-sunna na Imam Ahmad da Imam al-Barbahari da waye da waye wata mace yana ganin ga alhaji mai kuɗi yana so shi kuma yana son ta sai ya ce to harkar na halmari ya baci sai ka gani ya ce wajen waɗannan masu ɗan adana ce a ɗan bubbuga mana ta ta da tuba in ba ya taɓa iya tsubbace tsubbace sai ce to yanzu ha dole sai ya ɗauko abin nan bakin al'allon ƙarfi eh in ya same ta sannan ya tuba ta tuba za mu yi to ka sani kana ɗauko shi kai sihirin kai baka same ta ba kuma ka mutu kai khasirar duniya wal akhirah dan haka sunna ba gabaki ɗaya take ba kuma ba a gane mutum na da imani sai ya shiga cikin matsala in kana da kuɗi baka san matsalar kuɗi ba ina fata ana fahimta ta in baka neman matsayi wallahi duk mutane da kuka jin ana taima wa'azi a ce rauni gare su ko kaza ka roki Allah kowane irin hali za ka shiga kakkarbu da imaninka domin kai baka shiga cikin irin matsalar da yake ciki ba shi yasa kake nan kake ta surutu ai mutane sun cika kaza sun cika kaza kai ma taka da zuwa shan sa kaga mutun ya aza ka'idodi na addini sun hi ka'ida 100 shina cewa sai an yi aiki da su shina zuwa zai neman aure mace guda da ta sawa duk sai ya rabu wadannan ka'idodin ka ce kasan malamai sun ce akwai addarura ta tubihul mahazurati kun san al'amarin mata dai sai an dan bi a hankali ko ko dai a dan bari a dan yi daga baya sai mu yi istighfari kai da kacce ka gani da wa'azi kana taimaka ne shi yasa da Allah abubuwan na abisu a hankali yan uwa eh ayi bayanin yadda shari'a ta ce amma bari ganin kai ka tsira kai karo da kuɗi irin wanda mutane suke karo da kuɗi ka nemi matsayi baka samu ba ina fata an fice ne ka nemi wata mace mai kyau kana cikin masu nema ka yarda da cewa kai ba za ka yi shirka ba kuma ba za ka saba ma addini ba amma sai ka zo kana son buduwa duk sharuɗan da ka azama addini ta rusa su kuma ka zo kai mutane wa'azi ka hau huduba wani malami mu daga cikin malaman da suka karantar da mu a ma'ahadul ali na rabitatul alimul islami ya rasu ana kiransa doktor abdullahi na ganin abdurrashid ya ce wani mutum zai yi huduba ta kai dubu ya ce radda ya haɗu da wata mace mai kyau duk gaba ɗaya abin da ya faɗa cikin huduban nan dubu za ta rusa shi gaba ɗaya duk abin da kake ce mutane sun yi sakaci kai sai matarka ta saka gaba ta saka bar kabar su dan ka yasa kai ka bar aiki da dokar Allah kuma ka ce mutane su kaza kaza kaza kaza kai ba ka aikin gaskiya ne da yawan mutanen masu wa'azin nan in ka diba fa in sun ka hadu da matansu da 'ya'yan suka ba su tambakawa eh kai ma tambaka a gidanka Allahumma amin ai dole na faɗi gaskiya kan ku cika mutane da wa'azi kuma ku aiki da wa'azi atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata' wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib shi yasa kai ta roƙon Allah abinda kake faɗa kai ma kai ta kokari ba a ce dan adam baya sabu ba kai ma kai ta kokari kaga Allah ya taimake ka kana iyawa amma in baka yi anniya ba sai kai ta da'awa kana ɗaukar caji kana ba mutane wa'azin caji da an jima kuma duk sai ku socci an gane ko amin yace to shankidi yace inna ta'allumahu qad yakunu dhari'atan lil amali bihi yace wa dhari'atu ila al harami yajibu saddaha duk abinda zai kai zuwa ga haramun wajibi ne a toshe shi ma'ana yana daga cikin dalilan da shinkidi ya kawo cewa neman sanin sihiri haramun ne shubuhar da suke bagewa da ita shine cewa ai in ka koya kana iya warware shi ko ba karan bane sai ce ai in ka koya zaka san da kaza da kaza an ka sihirin ai za a iya warware shi ko ba karan bane sai an ka ce a'a alqur'ani da sunna an hadi yadda ake warware sihiri don haka ba ma bukatar sai mun koya sannan mu san yadda za mu yi dan haka dan ka fage da magana Umar ta'allamtu sharra لا للشر ولكن لأتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه توبا وانغ شر يجي نفي با آآ بند شر da shari'a ta haramta a koye shi shi sihiri an wadi qur'ani yana maganin sihiri addu'o'i sun zo cikin hadisai abin nan yadda ake karya sihiri an faɗi itace da sauran abubuwan da zaka amfani da su su karya sihiri don haka ba a buƙatar sai ka koya babu sahabin da ya koyi sihiri babu annabin da koyar da sihiri kuma kana bane babu wani salaf wanda ya koyar ce ku zo in koya muku dan saboda koyar wani a'a ga qur'anin nan magani ne sunnan nan ta faɗi yadda za a yi don haka ba mu bukata da haka ne zaka dan fara daga nan sai kai mi sai kai tazarci Allah kai mu da sani wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimuna haka ne ko ba haka ba malam mu je aya ta gaba fa ma amana li Musa
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين kamar yadda tafsirinmu yake tafiya shine muna farawa ne da ilmu almunasabat in ba mu samu asbabun nuzul ba ko ba kadan ba daga nan sai mu yi sharhul mufradat daga nan kuma sai mu tashi zuwa ga wato istinbati na almasail ko istikhrajul masail al-lughawiyya wa shar'iyya wa ghayriha al-mawjuda fil aya qadra al-mustata' da kuma hasba ma yattasi'u lahu al-waqt ko aw al-maqam fama amana li Musa inji ibnu ashur yace tafri'un in an ce tafriya shi ne mi reshi an mai da abu ya zan reshi daga alfar'u ne sai a ce abin farra'ahu yi farri'uhu ai ya mayar da shi matsayin reshi mun gane wannan da kyau ko to ita wagga magana tafri'un alama ta kaddama min almuhawara ma'ana jumla wagga magana fa ma amana li musa tushenta muhawarar da fir'auna yayi da annabi Musa ko kuma ce muhawarar da annabi Musa da Haruna suka yi da fir'auna da mutanensa ita ce tushen da ta sai ta haifar da tayyire shi har an ka zo ga wannan fama amana li Musa domin sai an tattauna na aka sanin wa yake imanin wani ne ba zai yi imani ba mun gane ko to kaji abin da ibnu ashur ya kawo shi yasa ma ibnu ashur yace tafri'un alama taqaddama min al-muhawara fatafarra'a ala dhalika anna fir'auna wa mala'ahu lam yu'minu bi Musa li'anna hasra al-mu'minina fi dhurriyyatin min qaumi Musa yufidu anna ghayrahum lam yu'minu da anka ce fa ma amana li Musa illa dhurriyya ma nafiya ce illa tazo bayanta ya zammi ya dan al-hasr in ce ma jaa illa Ahmad ai babu wanda kusan shi ko to kenan fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi wannan ya nuna fir'auna bai yi imani da shi da mutanensa ba sai dai wannan sai a dauke shi alal aghlabiyya ba duka ba don Allah ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana kaji abinda malamin ce ma istithna'i sai zaman to nan wato shi mu'minun min ali fir'auna za a fitar da shi tahta alqaida wato wato min min haythu istithna mun ji wannan da kyau kaji abinda ibnu ashur ya kawo ina ganin ba sai na ƙara wani bayani ba ma wanga dai ya isa karkashin abinda ibnu ashur ya kawo waɗanda littafan da muke faɗa kuna iya sake duba su ku ga abinda ya abin nan sai mu zo cikin abin nan cikin jalalaini mu yi bayanin ɗaiɗaikun kalmomi fama amana li Musa ba wanda yi imani da annabi Musa illa zurriyatun ko sai zurriya yace ta'ifatun wata jama'a alaramma asalin ta'ifa kalima ƙa'ifa asilinta asilinta tana nufin mace mai kewayawa ƙafa ya tufu ismul rajul ismul fa'il ƙa'ifun ismul mara'ati ƙa'ifatun kuma ganin bane ko kuma a wasu malamai suka ce ba ƙafa ya tufu bane ƙafa ya tufu ismul fa'il ƙa'if shi yasa cikin Qur'ani innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani akwai qira'a ta'ifun minash shaitani sun kace asalin shi ya'un da sai an kace akwai mai wawun akwai mai min mai ya'un wani lokaci kuma fi'ili da mai ya'un da mai wawun ma'anarsu ta zo daya wani lokaci ta canza kaga in an ce tafa yatifu da tafa yatufu duk ma'anarsu daya amma in an kace mana yamunu da mana yaminu mana su ba ɗai ba alarama biyan mana yamunu alarama mana yamunu yamunu bin nun mana yamunu ka taɓa jin wangan larabci eh mana yamunu ma'ana ya ba shi abinci ya ɗauki nauyin rayuwarsa daga nan an ka samu almu'unatu akwai mana yaminu shi ko ya tabka ƙariya ngari ko ya shirga ƙarya to akwai kuma ƙala ya ƙulu akwai ƙala ya ƙilu shi yasa sun ka ce man qala qala Allahu kafara ana da mamiya ba da man qala qala Allahu kafara ya Allah ya kailula domin qala na farko qala yaquluna qala na biyu qala yaqilu kailulatan kenan man qala duk wanda yace qala Allahu qala yaqilu kenan Allah yayi bacci kafara ya kafara dan yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi sa in baka san abu bakar ta yi kana ta cin zanzana sai a kada ka cikin phd an gane ko ma'ana ɗaliban ilimi kada ka ce abu kuskure na bare har a tattauna ko ko sai ka gane abin nan tabbat haka yake saboda in kai saurin kace kuskure na to haka sai ka samu matsala almuhimmu dai fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ko sai wata zurriya daga cikin mutanensa ko wa mala'ihim da kuma jama'ar su a'a eh ta'ifatun kenan nan ta'ifa nan tana nufin jama'a ma'ana kaga ba ta da alaka da kewaya kawai haka laraba sun kace ta'ifatun minan nasi jama'a amma waɗansu sun kace in in ka ji an ce ta'ifatun minan nasi jama'ar da ta kai in ta yi kewaye tana iya round shi yasa an ka kira ta ta'ifa muna gane ko to ta'ifatun wata jama'a min auladi qaumihi daga ‘ya'yan mutanensa shi annabi Musa, ta'ifatu illa zurriyatun min ƙaumihi sun ka ce kenan min auladi ƙaumihi ai fir'auna, mutanen fir'auna. Ma'ana an samu waɗansu daga cikin ‘ya'yan mutanen fir'auna sun ka yi imani, tunda kun san yara in sun ka gane gaskiya wani lokacin ba sa bai iyayensu. na fatan fahimce ni sai ce to baba dai ni da nan ban tare da ku shi yasa in baban ka saba mu qur'ani da hadisi ga kabi shi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq amma duk abin da bai saba ma addini ba to kuma kai ma iyayenka haka Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa shi yasa ma iyaye waɗansu da sun ka gane sunna gaskiya ce kuma su sun jima ana wuta da su an yi wuta sun nuna sunna ba gaskiya bace su sai sun ka daina yaki da sunna amma sai sun ka ce mu ba a iya ganin mu nan ku tai ku tai mun gane bambanci ma'ana su sun daina yaki da sunna kaga sun tuba sannan kuma sun ce ma ƴaƴansu ku je ku yi kaga sun rabu sun rabu da matsala ina fata an fice ni shi yasa kakkabi iyayenka in sun tai akan garshen gaskiya in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima ko ba ka nan bane kawo kaji abinda Allah ya ce ne kenan min abin nan min auladi qaumihi yace ai fir'auna fir'auna kenan ala khawfin min fir'auna suna akan tsoro daga fir'auna wa mala'ihim da mutanen su su ƴaƴan mutanen fir'auna kenan an yaftinahum su fitine su ay yasrifahum an dinihi ko su juyar da su zuwa ga addinin su bi ta'dimihi su azabtar da su ana ta jin tsoro saboda an san fir'auna yana da mulki manyan suna da mulki to ƴaƴan su suna jin tsoro in sun bayyana imanin su a samu matsala kenan wannan yake nuna maka cewa wato dan kaga an yi istithna'i sai ya zama to kenan an faɗi waɗanda sun kai imani sai ya zama to kenan mafhumul hasr nan mustathna ne an yi istithna'i shi kamar yadda mun kai bayani wa inna fir'auna lalle tabbat fir'auna la'alim fil ardi ko la'alin ya ce mi mutakabbirin asalin kalima la'alin la'aliwun ne ala fi'ili na ala ya'lu asilin shi alawa ya'lu ismul fa'il al'aliwu to sai an kaga wannan bai yi ba tunda aliwun din nan ta yi nauyi sai an ka mai da ya'un ta farko ta wawun ta farko ta koma ya'un sai zaman to aliyun sai sun kaga kai da ya'un da ya'un sun taho sai sun kace kai a kashi sai an kace a mai da shi aliyun eh ilmu sarfa din nan in baka san shi wallahi an ka to bayanai kana rikicewa bari cewa bai da amfani wallahi koya akwai wani malin tahi da wani dan afirka ya ma yana da kyau almabadi usarfiya wani malami ne na kasar mali in ka nemi almabadi usarfiya yana magana sarfu kana ganewa amma in baka iya ba wallahi gan ba kai magana to la'alin asalin shi la'aliwun ne sai an ka ce la'alin saboda mi saboda wawun din an shafe ta dama ta koma ya'un sai an ka shafe ta shi fir'auna tabbat mutakabbir mai girman kai ne fil ardi a bayan kasa ko ardu misra sai an ka gaya maka kasar misra ake rufi ba kowace kasa ba don fir'auna bai yi mulkin duniya gaba ɗaya ba masu cewa fir'auna ya mulkin duniya ba gaskiya bane na fata an fice a'a kasar misra dalilin da yake nuna haka kuma annabi musa lokacin da ya kashe musu mutum ai ya gudu kuma kana bane sai Allah ya ce walamma warada ma a madiyana waje da alaihi ummatu minan nasu yasqun kuma kana bane sannan lokacin nan da yaje qalat ihdahuma ya abatista ajruhu inna khayra man ista'jartal qawiyul amin kuma kana bane falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la takhaf najauta min alqaumi adh-dhalimin kaga inda wurin mulkin fir'auna ba a ci annabi Musa ya ci da eh alqur'anin tana aran sai da aya fa muna nan muna da akwai ɗan qur'ani da wanda su sai da hadisi ba ta Allah ya kyauta almuhimmu dai yace mai wato kenan la'alim fil ard fir'auna yayi yayi babake ne da girman kai a bayan kasa wa innahu laminal musrifin lalle tabbat fir'auna yana daga cikin waɗanda sun ka ketare iyaka almutajawizin alhadda waɗanda sun ka ketare iyaka bid'a'ir rububiyya sun kai iddi'ain cewa su abin bauta ne ka san rububiyya shine mutum yace shine ubangiji an gane ko to fir'auna ba rububiyya ɗaya ita ba sai da yadda ayin uluhiyya ya ce ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kuma ana tahiya ana tahiya sai ce kai ana rabbukumul a'la shi fir'auna ba ma cewa shi Allah bane nan cewa yahi Allah tunda rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku babba ma'ana in akwai wasu allolin da dan karamin Allah Allah dan karamin Allah Allah a can bakin shi ba an ka hada su to shi fir'auna dan karamin ubangiji da dan karamin ubangiji da dan karamin ubangiji to shi fir'auna shi na ogan alloli kaji karshen iskanci kenan a to wanda ya ce shi na wai sai a tattara alloli ga akwai akwai Allah feti Allah feti Allah feti ko kuma ce rabbu feti to shi ogansu wai shi fir'auna dan adam in ya ce koshi babu iskancin da bai yi na fatan fece domin asalin rububiyya da uluhiyya la taqbalu ta'addud bayyuwa a ce akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba bayyuwa akwai a ce akwai wani rabbu wanda ba Allah ba to kai fir'auna ta ina ka samu kazan kai ma abin bauta kuma ta ina ka samu wai akwai alloli ma za a yi hada su gaba ɗaya kamar in ana taron ministoci karshe shugaban kasa yake zuwa to shi ma fir'auna allolin ba gaba ɗaya shi na ogan su shi na in ji balarabi amin amin to Allah ya kyauta to almuhimmu dai anan abin nan wannan shine abin da shi mai jalalin ya kawo amma za mu dan yi bayani a karkashin wannan aya cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari mun ji ba ba kawo ibnu jarir at-tabari ba ko ba haka ba shi tafsiri na ibnu jarir at-tabari galibi ina kawo shi ne wajen da ya kawo sabanin malamai mas'ala ɗai-ɗai-ɗai sun kai mas'ala ina ganin kamar 970 da wani abu ne waɗanda ya kawo ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafa to su mun ka rike saboda inda ba a kawo sabani ba babu wata matsala amma inda an ka kawo saɓani ina fata an fahimce ni to kaga sai a kawo shi saboda ɗalibin ilimi ya san su suna nan matsaloli na kusan 900 da wani abin tattara ne ban sani ba namunta in Allah ba mu iko za a yi karatu kansu duk a hiddo su gaba ɗaya ibnu jariru tabari yace karkashin wannan aya ka duba ka gani yace wa amma qawluhu wa mala'ihim فإن الملأ الأشراف أبن أجري الملأ الأشراف ما درجة وتأويل الكلام يتي تأويل الكلام يد ذا التأويل كنا فسر مغانا على خوف من فرعون سنة صورون فرعون ومن أشرافهم دمن ينسو كاسا من ينسي سوحنا مكو بين كسكيا يتي تو وقت واختلف أهل العربية في من عني بالهاء والميم in ji ibn jarir tabari kadir ya ce malaman larabci sun kai sabani mi ake nuhi da hum din nan allataini fi qawlihi wa mala'ihim fa qala ba'd nahwi al-basra malaman basra sun kace mi uniya biha az-zurriya ana nuhin zurriya kenan zamiri na mala'ihim sai kuma zuwa ga zurriya wa ka'annahu wajhul kalami fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna suna jin tsoron fir'auna wa mala'u zurriya an gane ko suna tsoron mala'u shugabannin zurriya min bani isra'ila na daga bani isra'ila sai ya zama to kenan wa mala'ihim yana koma ne zuwa ga bani isra'ila ba yana koma wani zuwa ga mutanen fir'auna فوقال بعض نحو الكوفة سوكو نسو مالمان كوفة سنكا تيعوني به فرعون ضمير ينا كما واني زواغ فرعون نهم إنن قال وإنما جاد ذلك وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر لخوف أنغاريكو كنن وسنكا تي ملئهم هم إنن با با جماعة ما يوتا كي كاوا با ko ba ka nan barite jama'a mai yawa take nufi an gane ko eh an ka ce abin nan huwa mutun guda huma nawa to humha uku zuwa abin da ya saba to sun ka ce hum din nan gaba ɗaya fir'auna ake nushi da ita sun ka ce li'annal malik idza zukira shi sarki idan an ka ambace shi li khawfin ko dan saboda tsoro aw safarin ko ko zai yin balaguro wa qudubin ko ko zai dawo daga balaguro min safarin kenan zahabal wahmu ilayhi wa ila man ma'ahu to da an ka ce sarki hum kenan in ma fir'auna dai ake nufi ko ko ai fir'auna yana da jama'a kenan sai zamanto ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ay wa mala'i fir'auna domin nan an yi amfani da uslubi na at-ta'zim domin fir'auna yana tare da mutane ina fata an fice ni amma ibnu jarir at-tabari yace wa aula al-aqwalu fi dhalika indi bis-sawabi qawlu man qala an gane ko al-ha'u wal-mim a'idatani ala dhurriyya yace a maida su zuwa ga dhurriyya kenan wa mala'u dhurriyya cikin bani isra'ila akwai wanda basu yi imani da annabi Musa ba kenan suna tsoron su bi annabi Musa iyayensu na bani isra'ila su fitine su ina fata an fahimce ni to kaji abinda ya fada sannan ibnu jarir at-tabari yace abinda yasa ya zabi wannan an gane ko ala khawfin min fir'auna wa mala'i dhurriyya li'annahu kana fi dhurriyyati القرن الذي أرسل إليه موسى من كان أبوه قبطيا وأمه إسرائيلية yace cikin mutanen fir'auna ana samun wanda baban shi ba qibti ne kabilar fir'auna wa ummuhu isra'iliya uwar shi ba yahuda ce kenan sai ya rasa inda zai bi shin uwa tai zai bi ko ko baba ne zai bi sai mu ce a abi tauhidi gakka kalli uwa gakka kalli uba in babanka na akan tauhidi bi tauhidi in babanka akan tauhidi kuma ka bi tauhidi shi sa mu gode ma Allah mun zo mun iske iyayenmu musulmai babanka musulmi mu baka musulma wani in ya tashi sai shi iske uwar musulma uba kafiri wani iske uban kafiri uwa ni musulma wani iske duk kahiran Allah na babu mai sallah cikin su wallahi in ka iske gidanku musulunci ka gode ma Allah amma wannan ni'ima da waya ka wanda zai tuna ta eh sai kaga suna wasa an gane ko to almuhimmu kenan wanda ya kasance baban shi bakirta ne shi sa ibnu jarir tabari yace faman kana kadhalika minhum kana ma fir'auna ala musa wanda duk ya zaman to baban shi dan bakirta ne kenan mamman shi ta abba isra'iliya sai ya zaman to ya bi baban shi sai yayi adawa da annabi musa an gane ko to shine abin da ya kawo yace ala khawfin wa qawlihi an yaftinahum kana imanu man amana min dhurriyyati qaumi Musa ala khawfin min fir'auna an yaftinahum bil adabi kidan fir'auna an gane ko an yaftinahum fir'auna ya fitine su yace fa wahada wa lam yaqul an yaftinuhum a to ai an ce ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim mamako a ce an yaftinuhum sai aka ce an yaftinahum sai aka kawo mi sai aka kawo guda inji ibnu jarir at-tabari yace an yaftiruhum yace li dalilil khabari an fir'auna bidalika anna qaumahu kanu ala mithli ma kana alayhi saboda su mutanen fir'auna suna abin da fir'auna yake akan shi kenan in in ko fir'auna yace ayi mi za ayi aikatawa za ayi na fata an fahimce ni kaga wanda bai jin larabci sai ce ah an ce ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim mun ko a ce an yaftinuhum sai aka ce an yaftinahum kaga cikin qur'ani akwai kuskure kai gigitace a'a an yaftinahum an gane ko shi fir'auna ya fitine su ko ko an yaftinahum kalima ta almalau an gane ko ai tana tana iya dauka a ce an yaftinahumul malau shikenan ko kuma a ai shi fir'auna tunda shine ya oga in yayi umurni za a yi sai an ka ce an yaftinahum dan waɗanda sun ka bi su din ai saboda fir'aunan na sun kai sun kai musu wannan abin ko ba ka nan bane in kana so ka san dan qur'ani yuna rikici gare bari mu ba da misali da qur'ani albarka kai mu je aya ta karshe a alqur'anance a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idna jaynakum min ali fir'auna sai ce mi yasumunakum yuzabbihuna mi amma ana yuzabbihuna abna'akum suna yanka mi ƴaƴansu yuzabbihuna mufrad ne ko jami'i jami'i ne alwawu wawul jami'i a cikin suratul qasas sai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم سيأتي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كأن الله يقول فرعون يكي ينكاوا شي فرعون شنا إيه ياو دك أتكين ونن كسا شرين كينك جالرين شنا إيه ونن أيكي to me yasa ce ce yuzabbihu can kuma ce yuzabbihuna saboda da umurnin fir'auna an kai wanga a alkur'anin ciki nan don haka ko an ce fir'auna an yaftinahum ba a ce zamiri na kuma zuwa ga almala ba ya kuma zuwa ga fir'auna to ai fir'auna in ya fitine su tare da mutanen shi ne da fitinar su mun ji wannan da kyau shi sa ɗaliban ilimi a rinka bincike kuma inda ya ce ikhtalafan nan ikhtalafan nan matsala ce sun kai 800 da wani abu na gaya maka ne kai kokari duka cicire su ka aji dukkan kai ga guda da kai tuntube ga ita sai ka facce sai kai gaba don ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim fama amana li Musa ba wanda ya imani da Musa in an ce amana lahu gaskata shi in an ce amana bihi yayi matsayin imani da shi a matsayin rukunnan imani in tabe in ka ce amantu bihi to dole sai ya zamanto cikin rukunnan imani ne amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi amma in ka ce amantu lahu na gaskata shi ba dole bane ya zamanto mi ya zamanto na cikin rukunnan imani wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ko ba haka nan bane wa in qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan to fama amana li musa ay ma saddaqahu illa zurriyatun min qaumihi sai zurriya kalima ta zurriya wasu malaman lugu suka ce daga zara'a ne wasu suka ce daga zarawa ne wasu suka ce daga zaraya ne kadifa cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun a cikin suratul baqara wajen istiqaqi sai da yayi kafa safhohi daban-daban wajen istiqaqin ta suna da yawa ko professor kake na nahwu da sarfu in ka zo wannan wuri ka sa ai maka shayi ka shirya ka kashe salula ka kama bin maganganun da sai kanka ya ciwo kalima ta zurriya tana daga cikin al'addad rike da kyau tana daga cikin mi al'addad kishiyoyi kalimar da ke ɗaukar kishiya kamar yanzu an ka ce abu gaskiya ne kuma ƙarya ne hankali yana ɗaukar wannan bai ɗauka to cikin larabci akwai kalimomin da su ɗauki abu biyu kuma kishiyoyin juna to kalima ta zurriya tana daga cikinsu shi yasa Allah ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun kadiba sa'adi kan shi da ya zo ƙarshe wannan aya ce kai shi dai ya yi ta bincike ƙarshe dai bai hita da wata ma'ana ba ma'ana ce ya kasa samun wato magana wadda ta gamshe shi amma da ya ɗanyi bayani ya ce wallahu alam to saboda mi saboda kalima ta zurriya tana nuhin ƴaƴa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ko ga nan bane sannan kalima ta zurriya tana nufin iyaye don Allah ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fi fulki mashhun wadanda an ka dauka cikin jirgin annabi nuhu iyayenmu ne ba ba ƴaƴanmu bane ban sani ko mun fahimta ba to shikenan amin malam wa inna abin nan فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم kaga dole in zaka bi gaskiya sai ka ta jin tsoron wadansu amma ka roki Allah ya dauke maka wannan tsoro wa inna fir'auna la'alim fil ard lalle fir'auna dan ta'addani mai girman kai a bayan kasa wa innahu laminal musrifin lalle fir'auna yana daga cikin mabannata karanta aya ta karshe wa qala musa ya qaum
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم muslimin na'am ba za mu samun fassara wannan aya gaba ɗaya ba mu yi bayanan da suke karkashinta amma a zahiri idan mutum ya ɗauka wa ƙala sai ce wagga tana da alaƙa ne da magana annabi musa ko ba haka nan bane inda annabi musa ce ma ji'tum bihi sihr a qala musa ma ji'tum bihi sihr wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billah ko ba haka ba amma wannan kuskure na wagga wawan tana da alaƙa ne wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim domin domin lokacin da annabi Musa wasu sihiri sun ka zo ba wannan lokacin bane yace musu mi yace musu wa qala Musa ya qaumi domin masu sihiri daban kuma ya qaumi mi daban sai ibnu ashur yace a'a tana da alaka ne da kissa fir'auna wa qala fir'aunu Allah ya bada labarin fir'aunu ya ce to wa qala Musa kuma sai Allah bada labarin annabi Musa ya ce ma mutanensa an tashi daga wata magana zuwa ga wata wadan sun kace a'a ai duk kissa guda ce cikin kissa wa qala fir'aunu can cikin kissan nan an ka samu qala la Musa alquma antum mulqun cikin kuma cikin kissan ne an ka samu wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin mun ji wannan da kyau ko to almuhimmu wa qala Musa annabi Musa ya ce ya kaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu gare shi kadai ake dogara qaddama ma haqquhu at-ta'khir li yufid al-hasr ba a dogaro ga kowa sai zuwa ga Allah amma al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah riko da sababi ba yana nuna baka yadda da Allah ba amma ga kai zamne ka yi ruddu zama da ruddu ba ka aikin komi ka ce Allah zai taimake ka sannan kuma ko ka yi aiki dama nan na musulmi da kafirai suka samu matsala su musulmi sai sun kai tawakuli tawakuli ka yi zama da ba ka aiki ka ce Allah zai taimake ka na fata an fahimce ni ka yi zama ne katon kaddara gida kana jiran komi ya ce ka gida a'a an gane ko huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ko ba kana bane su kuma kafirai sai gururi ya kama su su bu sheda da Allah yake badawa ba a'a kokarin ka na yake baka alhali ko duk kokarin da kai in Allah bai so ka samu ba za ka samu ba to kaga nan na musulmi da kafirai an ka samu matsala wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu ai ga Allah kadai za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance musulmai wannan ya nuna annabi musa da wani addini yazo addinin musulunci ashe yahudanci kirkira shi aka yi kun ji bayanin da mun kai a can kissa ta annabi wa nuh ai mun kawo wannan ba ba karan bane annabi musa musulunci yazo da shi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimi da bace in kuntum yahudan ba وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين don haka addinin musulunci shine addinin dukkan annabawa da manzanni shar'o'in shi ne sun ka bambanta li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja in kana wa'azi bari cewa addinin annabi Musa yahudanci addinin annabi Isa kiristanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo da musulunci kai ga annabi Musa zo da musulunci sai a cikin Qur'ani ma kai kuskure da haka ku kya irin waɗannan maganganu ya koma su da'awa ‘yan uwa ga dukkan alamu lokaci ya yi halinsa wannan aya tana ɗan sauran bayani za mu ja burki amma akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda ya kawo muna ziyara shi ne a sheikh dr abdulmalik buhari wanda kuma ya kawo muna ziyara wancan lokaci bai samu yin bayani ba za mu so dokta ya samu yi muna bayani ko da na minti biyar ne sai mu yi sallah bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana fadilatu sheikh tafaddal hayyakum Allah wa iyyakum
alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina magana dan gabana yana faduwa Allah yana shaida ba dan da rishin karba bukatar malam ba rishin ladabi ne da ba zan zamna ba domin wannan wurin ya hi karina domin malam malamin mu ne har Allah ya ɗauki rayuwarsu ba za mu ƙare ɗokar ilimi daga gabansu ba wanda suka saurari jawabin da na yi a lokacin da mala ya kai muna ziyara a majalisinmu za su yi ƙarin bayani akan abin da na faɗa insha Allah da farko da uwa masu girma mu gode ma Allah da ya samu a cikin wannan tafarki na neman ilimi kuma Allah ya muna gamdakatar da dacewa da malaman da suke son mu da alkhairi wallahi a rayuwata ta malumai ban taba sanin wani malami ba wanda yake son alkhairi ga dalibai kawai Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullahu ta'ala domin da yawa daga cikin malumai boye ma abinda suka sani suke boye ma dalibai suke yanda suke karatu boye ma dalibai suke manhajin su strategikin su na tattara ilimi to amma dalilin strategy da dabaru da manhajin da malai ke gayi nashi na ilimi na amfana da su sosai kamar yadda na shagayi tafsirin da muke yi a masallacinmu na raddu shubuhatil mustashriqina haula alqur'ani ko kuma haula alislami dukkanin su dalilin shawaran malami na samu wannan kuma zan iya cewa shubohin da muke bayyanawa muke nakaltowa da wuya ka samu tafsirin da ake nakalto wannan shubohin dukkanin su kuma dalilin me yake da suna shawara ta malam muhimman Allah godiya da Allah ya arzuta mu da malam kuma ina muna wasiya da mu zage damtse mu ci gaba da halarta a majalisin malin don saboda samun ilimi ka samu ilimi kuma ka samu tarbiyya a nan kuma nake so in yi amfani da wannan damar in fa'idantar da mu wasu daga cikin ladubba na zama a gaban malumai zan tunatar da mu su ne don saboda da yawa daga cikinmu muna jin fa'ida da ƙarshe kuma sai ya zama to mu amfana da ita ba ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la yasluhu ilmu illa bi thalathin ilimi baya ingantuwa ba za ka taba zamanto malami ba sai da abubuwa guda uku yace ta'allumi ma tajhal wa ta'ahudi ma tahfaz wa nashri ma ta'lam kullun kokarin koyon abin da baka sani ba da ƙoƙarin kulawa da abin da ka sani da kuma ƙoƙarin yada abin da ka sani me ma'anar wannan shine abin da ka haddace kai ƙoƙarin ya zamna na biyu kuma ka yi ƙoƙarin kuma kowace rana kada ka yadda ta wuce face ka ƙara wata fa'ida wadda baka sani ba na uku kuma ƙoƙarin ilmantar da abin nan kai ma da ka sani domin shi ilimi a duk lokacin da kake bada shi yana zamnawa ne domin al'ilmu bitikrar ya takarrar kuma haka wani kauli na suke cewa awwalul ilm as-sam'u farko na ilimi shine saurare ko kuma suka ce as-samtu awwalul ilm as-samtu farkon ilimi shine sawa shine yin shiru wasani al-istima'u na biyu kuma saurare domin mutum yana iya yi shiru bai saurara ba kuma mutum yana iya ya saurara amma kuma bai ji ba kenan lokacin da ake karatu a yi shiru kuma a saurara shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu sai aka hada al-insatu da al-istima kenan in an samu gudan in ba a samu gudan ba aikin banza ne kamar yadda na sha ba da misali watar muna zamne a ka'a muna karatu a jami'a sai a malamin da yake muna karatu sai ya maimaita kalima har sau uku sai ya lura da akwai wanda hankalin shi yana wani wuri sai ya zungure sai ya ce mina ce ya ce a ya ce akwai wata kalmar na maimaita sau uku mina ce kuma ba ya ɗumi zamana yake a gaban malam kallon ma malam yake yi sai ya ce huwa ma'ana jismiyan wa ma'a na fikiriyan yana jigangar jikin shi na tare da mu amma kuma tunanin shi yana me yana tare da wasu kenan sai an yi shiru sannan kuma a saurara sai suka ce wasani alhifzu ladabi na biyu shine haddace abunda ka samu shi kuma babban abin da yake taimakawa wajen haddacewa shine rubutawa ina mamaki a ce ɗalibi ya zo a irin wannan majalisin na malam bai zo da alƙalami ba da abin rubutawa domin fa'idodi ga su suna ta zuwa al'imamu shafi yake cewa al'ilmu saidun walkita ba to kaiduhu kayyud siyu da kabil hibalil muthika famin alhamakati an tasi da gazalatan wata turku ha bayan alhala'iki talika yasa za mu shigowa na ce ma abokin tahiya na ce ba nisa kenan sai na hudu alkalami da littahi na na rike kuma ko da yaushe da shi nake yawo kenan yana daga cikin abun kuma ya ce ɗalibi baya yawo da alkalami domin rubuta fa'idodi kenan shawara ta uku suka ce shine alhifzu na uku shine al'amalu bihi aiki da ilimin malam ya ɗauko wata gaba ta daga cikin afatikin da muke fama da su shine zaka ga du'at maganar su ta yi hannu riga da aikinsu shi kuma wannan ba abin da ya jama mutum in ba bala'i ba ɗaya daga cikin masu hikima ke cewa idal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'zar bima anta hamilu idza kunta qad absarta hadha fa innama yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'ilu shi idan ilimi baka yi aiki da shi ba to zai zamanto hujja akan ka kuma ba za a maka uzurin cewa kana da ilimin ba sai in ba da misali da mahaddacin alqur'ani in akwai kan da za a girmama shine kan da aka ce yana dauke da alqur'ani to in ba ka yi aiki da shi ba a wuta ba za a ce ba kai kan shi na da alkur'ani don haka kada a bige kan a a fahuwa aula bi darbi ba kan shi ya cancanta a buga don mi don bai yi amfani da abin da ya ɗauka ba kenan lamtu a zarbi ma an ta hamilu kenan wa masu girma ilimi dole sai ana aiki da shi idan ba a ilimi da shi idan ba a aiki da shi to wallahi zai kasancewa musiba shi yasa wani ɗaya daga cikin masu ke cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u duk rayuwar da babu neman ilimi mummunar rayuwa ce ita kuma ilimin da shi kuma ilimin da bai ƙara ma mutum tsoron Allah ba to an bata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda suka fi kowa tsoronsa daga cikin mutane su ne malumai don mi don saboda suna neman ilimi ilimin na ƙara musu takawa a duk lokacin da kaga kana neman ilimi amma kana ƙara yin sabo-sabo da al'amari na addini to wallahi alama ce ta ilimin ba a shiga ƙahar dama ba ba a shiga da ƙahar dama ba a wajen nemansa sai abu na ƙarshe shine suka ce na ya da ilimin shi ma da yawa daga cikin ɗalibai suna ƙaranci akan wannan ya haɗa abun da ka sani ya da ilimi da yawa suna tsammanin sai in ka zo masallaci ka tara mutane shine kana yaɗa ilimi a'a ko gidanku yaran da ke da kai ka tara su kana koyar da su ka yaɗa ilimi to da yawa daga cikinmu za ka samu a gida akwai 'yan samari akwai matasa wanda ba su iya ko sallah ba ko fatiha amma kuma zai iya tahiya a waje ya bayar to idan haka yi haka idan aka yi haka an yi abin da ake ce ma indararo baka ba gida sai daji kuma ka zamanto iccen giginya na nesa kan sha inuwarki kenan mu kasance masu yada ilimi masu aiki da shi wannan shi zai sa ilimin ya kasance ya amfani mu a duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah khair insha Allah to alaikum